نعم فصل الإقامة سنة yace wannan fasali a Sheikh Abdul Hassan a Shazali zai mana bayani akan iqama al iqamatu sunna al iqama sunna ce a aukadu min al adani karfin ta din ya wuce kiran sallah sabanin yadda muka sauka yanzu mun ba kiran sallah muhimmanci fiye da iqama to amma iqama ta fi kiran sallah dai littifali hadi salati saboda haduwanta da sallah ana yin ta ake shiga sallah wa in taraka ma bainahuma idan tsakanin su an samu rata tsakanin tsakanin sallah da iqama batalat iqama ita iqama din ta lalace sai an kare ni kawai ana ta da iqama sai a yi sabu sai a fara sallah wasu unifat sai a saki a fara a faro wata sabuwa a lokacin da aka sa rata tsakaninta da sallah wa qala ibn sinana ibn sinana yake cewa ɗaya daga cikin al'imma na malikiya man tarakaha amdan batala salat wanda ya bar ya iqama da gangan sallarsa ta lalace bali tiyaqu ko da haddin lamarin bai kai abin da ibnu kinana ya faɗa ba abin da dai ya ci kiyayuwa shine an yi hutarasa a dal isyani biha a kula da kawo ita iqama da abin da yake nufi da wannan ko da hukuncin bai kai abin da ibnu kinana din ya faɗa ba to amma bai kamata a dinga wasa ana yin sallah ba tare da iqama ba wala yutasahalu fi dalik kada ayi sassauci wajen barin barin iqama din wa hadha fi haqqi rajul wannan abin da muke magana akai a kan haƙƙin namiji ne wa amma al-mar'atu amma ta mata fal iqamatu fi haqqiha mustahabba iqama a haƙƙinta wata aba ce wacce ake so sirran kuma za ta yi shi a surrance ne saboda muryanta din muryanta din al'aura ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala taqta ana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad da wannan aya su al-imam an-nawawi suka kafa hujja cewa muryan mata al'auran ne saboda Allah yake fa yatma alladhi fi qalbihi marad wani yakan iya fitinuwa da miliyan da miliyar mata to saboda haka za ta yi ikama a subance wa in lam tuqim idan ba ta yi ikama ba ta yi sallah fala isma alaiha babu wani zunubi a kanta wa lafzuha lafazu iqama Allahu akbar akbar anan da kuma kiran sallah ya zo da ma'ana kabiru saboda ismu tabdili baya aiki a zatin Allah misalin kace Allahu a'lamu ma'anarsa Allahu alimu ne saboda shi ismu tafsiri ba a samu sa sai an hada abu guda biyu shi kuma Allah ba a mishi kishi a hada shi da wani misali ismu ismu tafsiri a asalin lugha misali mutane biyu ne suka hadu a wata sifa sai ɗaya daga cikin su ya tsara wa ɗayan a wannan sifa shi ne ismu tafsili na larabci misali zaka ce zaidun wa amrun tawilan wa amrun atwalu minhu kace zaidu da amru dukkan su dogaye ne to sun haɗu a wannan sifa ta tsawo to sai kace wa amrun atwalu minhu shi amru din ya fi shi tsawo ya ɗarawa shi zaidu a tsawo wannan shi ne asali ismu tafsili da saboda haka ba a samun wannan kuma tare da Allah saboda babu wani halitta ko wani abu da za a ce shi da Allah sun haɗu a wata sifa balle ka ci Allah din ya ɗan ɗara masa a lura wannan duk lokacin da kaga ismu tafdili a haɗe da sunan Allah to ya zo da ma'anar ismu fa'ili ne Allahu akbar ma'anansa Allahu kabir Allahu a'azam Allahu azim Allahu a'lam Allahu alim wannan shi ne ma'anarsa irin su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati aw risalatahu irin wannan to ya zo da babi na ismin fa'ili ne ko a nan ko a kiran sallah ko a ko ina haka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قد قامت الصلاة كدا دايا أمالكية har mai risala mai yana cewa duk wanda ya yi so biyu ba shi da ikama saboda rajjaha tarjihin riwayar ifradi din in ka duba riwayoyin ikama za ka ga sun zo da yin komai banda Allahu akbar din yin komai to da daya kuma riwayar ta zo da maimaita kada kamata salatu to biyu kamar yadda yake cikin sahih bukhari amma su malikiya sun rajjaha riwaya ta faɗan kada kamata salatu to ɗaya ne ra amma abinda maulana sheikh ibrahim ya cikin raful malami yake faɗa yake cewa mazhaba na aiki a wajibi da haramun ne kun fahimci wannan sosai ana magana kan mazhaba yana aiki a wajibi da haramun ne in na bar wajibi da haramun to a wannan lokaci sauran abubuwa wasu ne zai tafi layin mustahabi zai tafi layin makruhi ne alkarahatu la tunafi jawab wannan yana nuna maka a zurfinsa a ilimin istinbatu magana ne da ban taba ganin shi wani usuli wani malami usul fiqh ya faɗe shi ba misalin wannan bai kamata ba maliki da shafi'i ba shafi'i su saba su saba ba a abinda ba haramu bane abinda ba wajibi bane amma za su iya sabawa a haramun da wajibi misalin haramu shine misalin haramu shine yanzu mu a malikiya cin doki haramun ne a shafi'iya halal ne a nan za su saba ba shafi'iya ko da ya yanka doki ba maliki ba zai ci wannan doki ba zai ci ba shi a sun samu alkhaira mun jirana mun hamira litarkabu ha aka ce ba lita'akulu ha ba an gane ai to wannan za a iya sabawa amma duk abin da ba haramu bane ba za saba ba haka na bangaren bangaren wajibi misali agun shafi'iyya ta hiya wajibi ne in kai sallah ba ta hiya misali ba ka da sallah ma agun mu kuma mustahabi ne ma ba sunna ba mustahabi ne bai kai ma sunna ba to irin wannan ne shi yasa in ka duba mukaddima ta Sheikh Usman dan Fodiyo da yayiwa Iyya Usunna ya kawo waɗannan gawabi gaba daya suka cewa niza'i da khilafi da shiqaqi tsakanin musulmai bai kamata ba sai abin da aka yi ijma'i akan haramcinsa ko abin da aka yi ijma'i akan mutuncinsa hatta wajibi da haramun ma dama ba a yi ijma'i akan wajibi da haramcin ba bai kamata a samu shikafi ja da juna ko sabani tsakanin musulmai ba to saboda haka lamari ne wasi kai ba malike kada ka mutu salatu ka fada su daya saboda akwai wannan riwaya wanda kuma yake faɗan so duk ka kyale shi saboda ba ana magana akan wajibi bane ana magana ne akan ko sunna ko mustahabi kamar harka ta kabaru ne misali ba ruwanka wanda zai kabaru yayi wanda kuma ba baya kabaru karka ce ba ba dan kabaru bane ko baya yi kaji shi sallah wannan abubuwa ne wanda yake wasu saboda ba wanda ya wajabta ɗaya daga cikin su wanda suke sadalu ba ce dole bane wanda suke kabaru ba ce dole bane lamari ne wasu ya irin waɗannan abubuwa ɗin to shine yace wa ma zakarnahu min ifradil iqamati abinda muka ambata na faɗan kad qamati salati to ɗerat ma da takdiri banda kabbara fa innahu musanna Allahu akbar to biyu ake faɗa huwal mashhuru shine shahararre wannan yana nuna maka kenan faɗan kada kamata salatu ma hatta dakhil dakil malikiya din akwai wannan riwaya din dakilin malikiyin akwai wannan riwaya amma wannan din shi ne mashhurin mazhabar malikiya fa in shafa'a fa in shafa'a ghayra takbir la tujzi'uhu iqamatu idan abinda ba kabbara bane ba Allahu akbar Allahu akbar na farko da karshe bane wani abu daban cikin lafuzzukan iqama ya faɗa so biyu iqaman ba ta yi ba iqamar ba ta yi ba dole ne ya faɗi kabbara so so biyu sannan sauran ya faɗe so ɗaya bandan banda kalimar kadkama da sada wanda yake mashhuri shi ne faɗanta so ɗaya mashhuri shi ne faɗanta so ɗaya wala yatakallamu fil iqama ba zai yi magana lokacin da yake ikama ya yanke magana ba wala ya ruddu ala man yusallimu alaihi ba zai mayar wa wanda ya mishi sallama ya ce assalamu alaikum ba zai ce mishi wa alaikum salamu ba wal musalli mukhayyarun bayna an yaquma bis salati halal iqamati aw ba'daha yace shi ne yin sallah an ba shi zabi ne an ba shi zabi ne ya miƙe shiga cikin sallah a lokacin da ake yin iqama misali misali lokacin da ake iqama ka tashi ka shiga sahu au ko kuma bayan an gama ikaman ka shiga sahu wannan wajibi ne abin da yake nuna maka wannan ba abin da zai tashe ka daga gun da kake sai abin da yake wajibi ne ikama kuma ba wajibi ba ne za ka iya bari sai an shiga an tsaya tsayuwa a sallah karanta fati a tsaye wajibi ne in an tsaya sai ka tsaye ka shiga sahu lokacin ya zamanta wajibi a kanka amma kafin wannan ko lokacin da ake yi ko baya to shine zaka shiga kana da zaɓi cikin abubuwa guda biyu fasulun yace wannan fasali zai mana bayani akan sharuɗa ne sharuɗa na sallah shine shara'itu shara'itu salati arba'atu an ce shurut jam'i ne na shartu aka ce shara'it kuma jam'i ne na shari ko shari'a saboda larabawa suna cewa sharidatan suna cewa a sharfan duk ma'anan su daya wannan shara'itu salati ne fada yayi jam'i sharida ne sannan shurutu salati da ake fada ayi jam'i na shartu ne kowanne da da mufradinsa sharuɗan sallah su hudu ne saharatul khabar tsarki na khabar shine ya fassara an saubi wal badani wal makani sarkaka najasan tufafi sarkaka najasan jiki sarkaka najasan da yake guri wannan shi ake cewa taharatul khabasi ibtida'an wa dawama ma'ana farko lokacin da za a fara sallar da kuma dawwama a ciki har a gama sallah ana bukatan sarkaka tufafi da jiki da wuri gaba daya shigan sallar har zuwa ƙarshe wa taharatul hadathi ibtida'an wa dawaman shima tsarkin najasa wanda ke fita a ciki shine hadathi shi ma farkon shigan sallah da kuma dawwama har zuwa ƙarshe fi kulli salatin zati ruku'in wa sujudin wa ghairiha cikin kowace sallar da akwai tana da ruku'i sallar tana da sujada kuma da sauran abubuwan da ake a cikin sallah da akwai abin da yake nufi da wannan idan sallah ce kaman sujuda na na tilawa na karatu ko kuma sallan gawa a bisa ɗaya kaulin malikiya to wannan ba a shartanta miki da sarki ba a shartanta miki da sarki shi yasa yace fi kulli salatin zati ruku'in wa sujudin wa ghayriha saboda tilawa ta sallah babu ruku'i babu sujada haka nan kuma sallar gawa ba sujada babu ruku'i wa satrul awrati haka nan tsare tsare al'aura shine rufe al'aura lokacin da kake sallah bi kafifin musallasatin ay garibin da wani abu mai kauri wanda ba za a ga shara-sharan al'auranka ba ta ƙarƙashin wannan abu mai kauri saboda haka duk wani yadi da yake shara-shara hatta namiji bai halitta ya sa wannan yadi ba ko da ma ba mata ba saboda za hango al'aurarka a ƙasa wa auratul rajuli al'auran namiji al'auran namiji min sirratihi ila rukubatihi daga cibiyansa ne zuwa gwiwarsa abin da yake nufi da wannan inda za ka yi sallah daga cibiya zuwa gwiwa wannan tsakanin a rufe yake ko da can sama da cibiya a buɗe ba komai kasa da gwiwa kuma a buɗe ba komai sallar ka ta yi saboda ka rufe inda aka ce sharaɗi ne ka rufe wa auratul mar'a wa auratul mar'atul hurra al'auran mata wacce take ba baiwa ba ma ajnabiyin in tana tare da wanda ajdabi ne akwai aure tsakaninsu wanda ba aure wanda ba aure a tsakaninsu ka shine ajnabi jami'u ubadariha dukkan cikin ta al'aura illa alwajha wal kafayn banda fuska da tafukan hannaye guda biyu wannan ba al'aura bane saboda fuska da tafukan hannaye su ne abubuwan da ake mu'amala da su ake mu'amala ba zai yi ka gane wannan wanke ce ba wanke ba ce ta fuska sannan da hannu za ta dau abu da hannu za ta yi ayyukanta gaba daya haka ce dole he ta rike hannu to za ta yi aiki a za ta je ya zama to darar da da kunci da addinin musulunci ya daukewa al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam wa istiqbalul qiblati haka da cikin sharuɗa na sallah fuskantar qibla illa fil qitali sai a yayin da ake sallah cikin yaki halatan lil kuhani yayin da ake kuwa da juna ake kukunsawa cikin makiya a wannan lokaci za su iya yin sallah ko da baka fuskanci kibla ba kamar yadda qur'ani ya faɗa wa fi nasi lati fi safar mubihi lil qasr haka nan a cikin nafila a yayin da ake cikin bulaguro wanda a shari'a ya halatta a yi irin wannan bulaguro ɗin ko al-mubihi lil qasri bulaguron da ya halalta yin kasaru bulaguron da ya halalta a yi kasaru to a wannan lokaci to shi ma ba dole bane ta sai ka fuskanci kibla a nafila a bulaguron da ya halatta kai kasaru da fatihi ga wanda yake kan dabba zai iya yi akan dabba da zai iya yin nafila wannan fuskantar kibla ba sharadi bane a kansa wa man salla ila ghairi al-qiblati nasiyan duk wanda yayi salla ba a kibla ba jefin kibla a mance ya manta falam ya'lam hatta faraka min salatihi bai san da kibla ba har sai da ya gama sallar sa a ada abadan zai sake sallar sa har abada waja'a fi zalika khilafun amma akwai sabani dakhil malikiya wanda ya zo a cikin wannan wanda wannan sabani ne muktasar ya kawo a khalil kenan ibn hajib ya kawo a dardir cikin akrabul masali da ashraf kabir ko wannan ya kawo a wannan wasu na cewa sallar sa tayi wasu na cewa ba ta yi ba sai ya sake har abada wasu na cewa in ya gano kafin lokacin sallah ya wuce to ba ta yi ba zai sake in bai gano ba sai da lokacin sallah ya wuce sallar ta yi suna faɗan kowanne daga ciki wa kaza in kana jahilan aw amidan haka nan idan ya jahilci kiblan shi bai san kibla ba bai san kibla ba aw amidan ko da gangan haka kurum yayi sallah ba a kibla ba to a wannan lokaci shi ma dole ne dole ne ya sake